إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياله الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna ranar talata ne ranar ashirin ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da ɗaya ga watan Jun shekarar miladiya ta 2021 wannan insha Allah shine darasinmu na goma sha tara cikin jiran giyar darussa daga littafin ashratun nisa wallafar al'imamu al-hafid abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i rahmatullahi alayhi al-imam an-nasa'i bai littafin as-sunan wanda wannan littafi nashi yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da tsarin zama da iyali da tsarin zama a gidan aure Allah ubangije saka mishi alkhairi to kafin mu tafi mun yi dan dogon hutu tun daga cikin watan sha'aban sai yanzu muka dawo insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace in ba za a manta ba za mu tashi a inda mala yake cewa babu ibahatin rajuli li zaujatihin nazara ila la'in babun da ke bayani akan hukuncin miji ya halasta wa matan shi kallon wani wasa kamar wasan sallah kamar da za mu ji a cikin wannan ainihin hadisi kamar wani abu da wanda yake wasa ne kamar a ce kallon wani abu a TV ko a kan titi ana yi ana yin kalankuwa ko sukuwa ko wasan tashe ko makamantansu shi ina hukuncin haka a musulunci a takaice dai ya halasta matukar babu wani abu na fajirci a ciki sannan kuma za mu ci wannan mata aisha radiyallahu anha da ta kalla ta kalla ne mijinta yana wajen mana idan ya zama abin da za a yi akwai taro da yawa ko akwai mazaje waɗanda suke ajinabai to ko da an halasta mata ta kalla to abin da yake ya dace da mutunci na shari'a shine ya zama mijin ya kai ta inda za ta kalla wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta ma Aisha wannan irin kallo ne duba zuwa ga ɗabi'a ta ɗiyamace da yanayin rayuwar ɗiyamace Uh, wanda mun yi tsokaci akan haka a baya cewa su yaya mata yadda Allah ya halice su uh, da su da yara yiwuwa a ce ai ta yin abubuwa komai kawai serious kawai daga karatu sai sallah sai salati ba zai yi wannan dole a dan ba su dama su dan sarara ina fata mun gane wannan al-imamu nasai yake cewa akhbarana yunus ibn abdul a'la qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani bakr ibn mudar عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على آتقه فأسندت وجهي إلى خده قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبك فقلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك فقلت لا تعجل يا رسول الله قالت وما لي حب النذر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه wannan riwaya riwaya ce sahihiya tana cikin littafin mushkilul athar na limamun nasa'i na limamun abu jafar al-bahawi sannan a shekul albani ma ya inganta ta a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 3277 al-imamun nasa'i yake cewa akhbarna yunus ibn abdul a'la malan yunus ibn abdul a'la abu musa as-sadafi daya daga cikin manya-manyan limaman hadisi kuma makarancin alkur'ani wanda ɗalibi ne ga warshi wannan da ake cewa kira'ar warshi ko riwayar warshi wannan Yunus ibn Abdul Ala daga cikin ɗaliban da sun koyi wannan karatu a gurin shi warshi wannan malami bawan Allah ya rasu shekara ta 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Muslim da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisi daga gare shi shi kuma Yunus ibn Abdul A'la dan Maisara yace daga Ibn Wahab ma'ana Abdullah ibn Wahab al-Misri Abu Muhammad al-Misri Abdullah ibn Wahab ibn Muslim Abu Muhammad al-Misri wanda ya rasu shekara ta 197 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita malami ne daga cikin bayin Allah wanda an yi an yi da shi a shi alƙalanci har ma ya dinga ya nemi ya yi hauka ta ƙarya sai ya dinga yin kamar ya hauka ce don a kyale shi daga baya ya buya ya gudu ba a gan shi ba yana cewa ina nake fatan a tashe na ranar alkiyama a cikin tawagan malamai kuna neman ku zama bala'i a tashe na cikin tawagan alƙalai shi kuma ya ce daga malaminsa bakru bin mudar bakru bin mudar wanda shi kuma ya rasu da saba'in da hudu yana da hadisi a cikin kutubu sita in banda ibnu maja shi kuma daga ibnu al-had wato yazid ibnu abdullahi ibnu usama ibnu al-hadi kenan daga cikin rijalul a'immati sita ya rasu da tara. shi kuma daga muhammad ibnu ibrahima shi kuma daga abu salama dan abdurrahman dan auf wannan babban malami cikin tabi'ai daga aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda take cewa dakhala al-habashatul masjida bakaken fata masu wasan tauri ko wasa da makamai sun shiga masallaci yal'abuna suna ta wasanni suna ta koyan kamar suna koyan yaƙi haka ko suna training ko suna atisayi faqala ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya humaira ya ke yar ja atuhibbina an tanzuri ilayhim kina ganin kina so ki kalli wannan wasan da ake faƙultu na'am na ce ƙwarai ko ya manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sai annabi ya ce ita ce faƙama bilbari sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tsaya a bakin ƙofar ɗakinta don dama ɗakinta ƙofa kai tsaye ne zuwa masallaci sai ya tsaya a daidai ƙofar waje ituhu ni kuma na zo ta bayansa in ji aisha fawzatu zakani ala atiki na sanya haɓa nan ko ƙasan wuya akan kafaɗarsa yana tsaye ta kuma ta saka wuyanta akan kafadarsa kamar ta leko kenan daga bayan shi haka kamar yadda zaki tsaya a bayan wani sai ki leko ta kafadar shi ki ki shimfida kanki a wuyanki akan kafadarsa fa asnattu wajhi ila khaddi kuma na jingina fuskata zuwa ga kumatinsa qalat tace wa min qawlihim yawma idin abul qasim tayyiba daga cikin abin da suke faɗa idan suna kirari ko suna waƙoƙinsu suna cewa baban Kasimu mutum ne mai tsafta, mutumin kirki. Za mu zo mu ji wata riwaya suna faɗan wannan magana da wani yare ne, da yarensu. Sai aka tambaya, sai suka fassara suka ce suna nufin yabo suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ta ci gaba da cewa a faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya ji ta dan kalla haka ta samu abin da ya kamata ta samu sai ya ce mata hasbuki ya isa haka faƙultu sai na ce a ya rasulallah la ta'jal haba manzan Allah kar kai min gaggawa mana ka bani na ƙara kallo sun maƙala an jima ya sake cewa hasbuki na ce kallon ya isa haka mu je cikin gida faƙultu sai na ce la ta'jal ya rasulallah manzan Allah na ce ma kakka min gaggawa ƙala ta ce wa ma li hubbu an nazar ilayhi ta ce wallahi ni ba kallon nake sanyi ba walakin ni ahbabtu an yabluga nisaa maqamuhu li wa makani minu ce amma ina so ne wannan abin da ya faru kowa a duniya matan duniya gaba ɗaya su ji labarin matsayina a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin shi a wajena ina so su san irin soyayyar da muke da irin yadda yake so na yake ji don wannan akwai alamar soyayya da kulawa wannan hadisi shine malai kafa hujja da shi akan wannan mas'ala da ya kawo to da gaskiya ban za mu cire cikin fiqhin wannan hadisi na farko ashe halascin a shiga masallaci a yi wani abu wanda ba sallah ba idan akwai maslaha kamar karatu kamar nazari kamar a zauna a yi wani mitin duk wannan ya halasta abin da bai halasta ba shine a mai da masallaci ya zama kasuwa ana cinikayya a cikinsa wannan shine bai halasta ba ko ya zama inda ake yin hayaniya to yanzu wannan wasan da ake yi na wasan koyon takobi da sauransu shi ma akwai hayaniya a cikin shi to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari akai wannan alhalin kuma an ce duk a janye wato abubuwa na hayaniya da ihu a cikin masallaci malamai suka ce saboda shi wannan yana da alaƙa da koyan jihadi koyan yaƙi da haka akwai maslaha a cikinsa ko mun gane shi za ka ce to babu laifi a shiga har masallaci a yi sannan babu laifi idan ana irin wannan wasannin mutum ya je kallo tun daga shi ma manzala sai sama din ya kalla ma'ana in sarki yanzu yana wucewa a hawan daushe ko hawan bariki ko hawan fadiso ko waye kada wai dan an ga wani babban mutum yana kalla a ce haba malam hadda kai haba akar makallahu aran ma ya muka ganka a nan wajen ko dan an ga wata mata tana kalla da ka ya halasta maza su je su kalla ya halasta mata su je su kalla amma mata to kamar yadda muka ji anan su je tare da muharramansu zai fi musu mutunci da kiyaye ainihin wato a mutuncinsu sannan babu laifi miji da mata su tsaya a gaban mutane su riƙe hannu ko ta jingina a jikin shi ba laifi ba ne ba za a ce ta yi fitsara ko ta yi rashin mutunci ko rashin kunya ba sai dai a nan kuma dole a kula kuma da tsarin al'adu musulunci ya recognizing al'adun mutane idan a cikin al'adun wata al'umma ba sa ganin kyan haka ko kuma suna ganin cewa bai kamata a yi haka a wuri kaza ba alal misali bai kamata ki haka a gaban uwan mijin ba misali a al'adar kutu sai ki hakura da wannan amma aslan ya halasta domin gujewa fitina ko tashin tashina dan daga ta cewa to ai kun gani ma ta kwace min da ba ku ganin ma a gaba na ma ban take babu kunya to da aje ana wannan magana sai ki hakura ba ba dole bane sannan kenan hatta da aka bai wa mutane musamman mata halascin su kalli ire-iren wannan bukukuwa to wai zaki zauna ne ki ta kallon ya zama shi kadai ne abin da kike ba ina maka ciri wannan da annabi ya ce mata ya isa haka idan sarki zai awa uku yana wucewa yake kallon na minti ashirin ya ishi idan ana wani shiri da yake burge ki a TV in ke kallon na minti goma ya ishi amma ki zauna ki tafi kin kalle shi tsawon awoyin da ake to bata lokaci ina fata mun gane wannan sai a kalli kaɗan sai a je a ci gaba da wani abu mai amfani shi za annabi ya ce mata ya isa haka ya isa haka to da ko da an ba da dama ba a so a daɗe ana yin abin da bai da wani lada balle la'ada sannan a yana nuni zuwa ga irin daraja da girmamawa da tausayi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga matan shi namiji nawa ne zai iya yin haka yanzu ya sawa matan shi kafaɗa shi ta tsaya kawai tana kallon tana kallon hawan sarki ba tare da ya yi fushi ba kuma an ce mata ya isa haka ta ce a kuma ya kyale ta daga nan kawai tsaki ne ko ta ji ya janye kafa da shi ce ba na son rashin mutunci amma manzo Allah sai Islam dubbe mata haka saboda tausayin sa kuma so ake ai koyi da shi ta dukkanin fuskokin rayuwa sannan kuma ashe a babu laifi dan wato wata mata ta gwada ma sauran mata cewa tana da daraja a gun mijinta gashi Aisha har tana so a ji labarin wannan daraja babu laifi dan ki kokarin a gane mu darajar a gurin mijinki dan a san ki din ma ba ta wasa bace ba za a rena ki ba ina fata mun gane wannan Imam da sai ya kare cewa akhbarani Rabi ibn Sulaimana ibn Dawuda qala haddathana Ishaq ibn Bakr qala haddathani Abi an Amr an ibn Shihab an Urwata qalat qalat Aisha wannan ma isnadi daga Arabi bin Sulaiman ibn Dawud Arabi bin Sulaiman ibn Dawud wanda yana da hadisi a cikin sunan ta Imam Abu Dawud da Nasa'i a shi Arabi bin Sulaiman mutum biyu ne akwai Arabi ibn Sulaiman al-Muradi mun wuce shi a baya shine dalibin Imam Shafi'i to ba shi bane wannan wannan Arabi ibn Sulaimana ibn Dawud al-Jizi sunan shi kenan al-Jizi wanda ya rasu shekara ta 256 sai kuma shi kuma yace daga Ishaq ibn Bakrin ibn Mudar kenan shi kuma daga baban shi shine wato Bakr ibn Mudar wanda yana da hadisi a cikin al-kutubus sita in banda Ibn Majah ya rushe kata 174 shi kuma yace daga Amr daga Ibn Shihab az-Zuhri Ibn Shihab daga Urwa dan Zubair Allah ya kara mishi rahama shi kuma yace daga Aisha Allah ubangiji ya kara mata da take cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare ni da mayafinsa ni kuma ina kallon bakaken fatan nan suna ta wasa a cikin masallaci wa ana jariyatun fil masjidi ina ƴar karamar budurwa tana tana sabuwar aure daman shekarunta ba masu yawa bane tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shekara 18 ko 19 sannan sai ya ce a a a faqduru qadar al-jariyati al-hadithati as-sin tace ku tsaya ku kula da irin tunanin yarinya karama mutum ya aure yarinya karama dole ya tura dai waɗannan abubuwa shekarar ta 14 15 16 17 har ta kifa 20 dole zai ga abubuwa iri daban-daban wanda sai yayi hakuri to ita ma shine take ba da labari daga baya irin abinda abinda wato take yi a baya din wannan hadisi wasu malamai suna ganin asali ne shi game da halaccin mata suna iya kallon maza ba komai don maza ne take kalla haka wasu malamai suka ce duk da yake an yi tababa akan mas'alar dan Allah karar ya faɗa ya ce kullil mu'minati yaghdudna min absarihin sai wasu suka ce eh abinda ake suke take kalla anan ba mazan bane tana kallon abin da suke yi na wasan ne ba wai su take kalla ba wasan da suke take kalla sannan wannan hadisin har ila yau kaman wancan ya nuna halascin haka wata mas'ala da muka tsallake a ce shine kiran Aisha da suna Humaira al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya ya faɗa a cikin abin nan littafin shi Al-Manarul Munif cewa babu hadisin da ya inganta wajen ambatan Aisha da Humaira wannan magana malamai sun mai mishi da ita cewa kuskure ce babu shakka wannan magana ba daidai bace akwai hadisan da suka inganta kamar wancan da muka ji kamar hadisi akwai hadisi a cikin ibnu maja da littafin musarrad na abu abdullahi hakim lai saburi da cikin dalailun nubuwa da shu'abul iman sun zo duka da hadisai da suka zo ingantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Aisha da Humaira kuma yana halascin yau mutum wani laƙabi mai ban sha'awa ko da ya kama da shi ko wani abu makamancin haka kamar irin abin da yanzu ake ce ma pet name wato a sa mutum wani suna na yan gayu irin yadda amare suke yi ka ji a ce wani mine nawa ko misali ko a dinga ce mashi sultan ko suwiti ko waye to duk wannan sunayen ba ne idan gayinki ya kai haka zaki zaki yi ba komai ina fata mun gane ko mun ga shi manzo Allah sallallahu alaihi yana yin haka da to a a sai ya ƙara cewa nam wa akhbarani amr ibn mansur qala haddathani al-hakim ibn nafi' qala haddathana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani urwatu anna aisha qalat wannan ma isnadi daga amr ibn mansur wani babban malami da yayi gararan ba a duniya sosai daga cikin ashabul kutub sita al-imam an-nasa'i ne kadai ta da hadisinsa shi kuma yace daga al-hakim ibn nafi' alhimsi shine abul yamani kenan malamin su bukhari din nan wanda ya shika ta 221 yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita shi kuma yace daga shu'aib wato shu'aib ibnu abi hamza kenan an tambayi al-imamu ahmad ibnu hanbal ya tambayi abul yamani yake ce mishi taya ka saurari karatunka a wurin malamin ku shu'aib ibnu abi hamza sai ce wani bangare na karatun ni na ja baki malamin fasara wa baduhu qara'a alayya wani kuma shi ya karanta mu wa baduhu ajazani wani kuma ya halasta mu in je in yi karantar da shi wa baduhu munawalatan wani kuma munawala ne to zaka gaba ɗayan nuskar abul yamani an shu'aibin an zuhri zaka ga gabaki ɗayanta abul yamani cewa yake akhbarana din da kaji bukhari ya ce haddasa abul yamani zaka ji ya ce akhbarana shu'aibun an az-zuhri baya canzawa daga akhbarana din da haka malami shi maganganu da yawa akan wannan nuska amma Imam al-Bukhari ya tantance waɗanda ba su da wata matsala kuma waɗanda ana iya samun wasu rikita rikita akan su abin da ya faru shi wannan malami Shu'aib ibn Abi Hamza wanda malami suka faɗa tarihin sa ya kasance malami ne mai bala'in ruwan karatu yana da littafi cike da hadisai amma baya ba kowa aro ya kwafa in kun zo in ya ga dama sai karanta muku rabin hadisi ce ku zashi ku bani haka yi ta ɗalibai rowa su kuma suna ta bin shi da kwakudu ba da jaraba irin tasu da ya gora suwa a shekara ta 162 yana kwance cikin ciwon ajali sai ya tara su sai ce ga littafin nan yanzu tun da zan mutu zan ba ku shi duk wanda yake so ya je ya kwafe ya ruwaita duk hadisan da suke cikin nan hadisai na ne idan wanda yake ganin ba zai iya ruwaita ta hanyar kwafewa munawala ba to ya tafi gun ɗana na karanta da ɗana duka hadisan sai ya ba su ya faɗi mutu to da haka sai wasu suka ruwaita kamar su su abul yamani din kenan suka rubuta abin da da ba su da shi suka rada da suke da shi wasu kuma suka ce su ba sa su sai dai ga mutuwa sannan dai ba mu haka yake dalibai sun sha wahala a hannun shi haka suke mai kira su ce wa kana baninan bi hadisi shi ya kasance malami ne mai bakar rowa da hadisin shi mutane malamai mutane ne na sha faɗa wannan magana mutane ne kafin su zama malamai sai da suka zama mutane haka masu kuɗi su ma mutane ne kafin su zama masu kuɗi sai da suka zama mutane annabawa su ne kawai mutane daban da saura saboda Allah ya katange su daga barna da sarrai da yin kuskure amma da sauran mutane suna yin wannan abubuwa to abin da ke faruwa sai mu gaza baiwa malamai uzuri da su yi kuskure ko sun yi abin da bai dace ba sai a ga kamar wane kamar wane ko mai kuɗi a ga yana da kuɗi amma yana ma kan shi rowa ko yana shan wahala ko mun gane to abul yamani haka ya kasance Allah ya gafarta mishi abin nan shu'aib ibn abi hamza haka yi ta wa dalibai shi da suka sha wahala sosai a hannun shi da haka zaka ga ko ina in dai a cikin bukhari ne zaka ji abul yamani yana cewa ne akhbarana shu'aibun amma to kai ga annan yanzu gashi ya ce haddathana to wannan za a ce kenan daga cikin keke da keken abin da ya ga mai ya fi komai inganci akan sauran shi kuma zuri yake cewa daga urwa daga aisha har ila ta hanyar urwa zuwa ga aisha dai wannan dai kissa ce da ake ta ƙara maimaita ta take cewa inji aisha a wallahi inni wallahi laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqumu ala babi hujrati tace na rantse da Allah na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a bakin kofar daki na wal habashatu yal'abuna baƙaƙen fata suna ta wasa bihirabin da makamansu fil masjidi a cikin masallacin wato masallacin Madina kenan yasturuni birdai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube ni da mayafinsa lakin likai anzura ilaihim dan na gansu thumma yaqumu min ajli hatta akuna ana allati amal sannan kuma ya tsaya dan ni har sai da nace na gaji sai da abin ya ishe ni فاقدروا بقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله yace ku tsaya ku duba al'amarin mace budurwa mai karancin shekaru kuma mai son wasa mai son annashuwa to irin tana wato sai ku gane irin yadda akai na takurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace sai na kalli wannan abu saboda ina da karancin shekaru kuma ina son kwalisa kuma ina son mijina a ganna da shi ina fata mun gane wannan wannan ma dai the same hadisi ne da wani a siga daban ko da wata kissa daban abinda da yake ƙara tabbatarwa shine abinda muka ji a baya na halascin haka da sauransu akhbarana muhammad ibn mansur yace kuma ainihin wato malam muhammad dan mansur ya ba mu hadisi wannan muhammad dan mansur ɗayan biyu ne a nan wajen imamu nasai na da malamai guda biyu akwai muhammad ibn mansur al-makki al-khuzai akwai kuma Muhammad ibn Mansur al-Qusi shi al-Makki al-Khudai rasuwarsa shekara ta 252 abin da yasa ba za a iya gane kowa ne bane saboda dukkanin su dalibai ne a makarantar Sufyan dan Uyayna to duka babu matsala tunda dukkan su amintattu ne shi ɗayan wanda ya fi kama da a ce shi din ne shine Muhammad ibn Mansur al-Qusi Abu Ja'far wanda ya rasu shi ma shekara ta ɗari biyu da da hamsin hudu, bayan shekara biyu da rasuwan wancan yace sami inahu ji sufyanu dan uyaina yace sami inahu min hisham ibn urwa mun ji wannan hadisi daga malam hisham dan urwa babban malami cikin atba'u tabi'ina shi kuma yace an abihi daga babansa urwatu dan zubair har ila yau daga urwa urwa yace qalat aisha goggona aisha radiyallahu anha tace kana al-habashatu baƙaƙen fata sun kasance yal'abu na bihirabin lahu suna wasa da wasu makamai nasu. Faƙama Rasulullahi sallallahu Alaihi Sallama sai annabi ya tsaya, faja'altu an zuru baina udunaihi, ni ku ina ta kallo ta tsakankanin kunnuwansa wa atikihi da wuyansa hatta kuntu anallati sadartu, har sai da na ce ya ishe na haka. To, ƙarin wani fikihu da ya kamata mu cire a nan shi. wannan da kuka yi cewa alhabasha alhabasha bakaken fata a wancan zamani da kuma har a yanzu gari bakaken fata suna zama yaran gida ne ga fararen fata almajirai masu tuki masu kiwo masu ban ruwa duk mutum ji kasashen waje zai gani larabawa ne turawa ne duk mutane suke zuwa kasashen turawa nan kaji an ce suna aiki a ƙarfin turawa wani kaga aikin da yake yi sai kaga kaskanci wani abin da yake wanke-wanke a gidan abinci wani shara a gidan shan giya wani a hotel yake yana gyara gadaje da sauransu zai dai samu kuɗi wani shusha yana yake zai samu kuɗi malu to amma irin ayyukan dama ayyuka ne na mutane waɗanda suke ba su ne asiyadu ba su ne shugabanni ba to yanzu wannan ma irin aikin da aka ce suna yi kun ga ai su su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su shiga ciki ba su yan kallo ne to akwai abin da ko ana yi ya halasta to wani mutuncin shi yafi karfin yi ko mun gani manzo Allah bai ce bari shi ma ya cire rigar shi ya fito ai hakan yanzu misali ashe ana wasan kwallo ba wanda ya hana kallo wasan kwallo kallo misali duk da yake akwai maganganu da yawa akai amma aslan yana asalin babi na halacci ana wani wasan kwallo a unguwa sai kika kina so ki kalla sai ku zo da mijin kika tsaya kina haka kina laba bayan shi kina kalla kuna kuna tadi to idan wasa yayi wasa ai kinga ba zaki ce to bari in shiga buga ba ko ko kuma shi mijin Allah rama da shi ko malami na islamiya ko a ga ya sa gajeren da kuma ya tafi ga kullu kaga da ya lalace amma da su yara matasa waɗanda ba su kowa bane su a cikin al'umma to su zai ta yi shata ya ce ‘yan yanzu samari ‘yan ƙwallo sarki zazzau ma in shata waye ƙwallo sarki zazzau shi idris allah ya gafarta mushi shi da shata gaba ɗaya almuhimmu shi ne ko da ya halasta akwai abubuwan da sai ka kalli mutunci da kimar ka a cikin al'umma ka to sai ka guje mushi don wanzuwar wannan mutuncin malam ya ci gaba da cewa أخبرنا عمرو بن علي عن ابن عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة دقى عمرو بن علي الفلاس الفلاس كنا أبو حفص الفلاس وانا babba malami cikin malaman hadisi wanda ya rusu ka ta 249 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita yace daga malamin shi ibnu abi adiyin shi kuma daga Muhammad dan Amr dan Alkama daga Abu Salama dan Abdurrahman babban malami cikin tabi'ai wannan duka hadisan da ku ga hanya biyu ne ko dai hanyar Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf ko hanyar Urwatu dan Zubair dukkanin su biyu manyan malamai ne cikin tabi'ai kuma ɗaliban Aisha kuma ƴaƴan sahabbai radiyallahu anhu Aisha take cewa laibatil habashatu faji'tu min wara'ihi sallallahu alaihi wasallama faja'ala yuta'tiu dhahrahu hatta anzura tace baƙaƙen fata sun zo suna wasa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nazo ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na tsaya ina kalla faja'ala yubaiqu zaharahu sai dinga ainihin wato miƙa mini da bayansa eh dan hatta anzura dan na samu na kalla annabi yana jin wato wahalan nauyin jikin da ta riga ta yi koshi ta yi abin nan kuma kamar ko kuma yana da wani uzuri ko kuma shi ba wannan ya damo shi ba dan shi ba abin duniya ne ya dame shi ba amma saboda saboda matar shi sai ya hakura to wannan ya nuni zuwa ga cewa wajibi ne usane su zama suna da saukin mu'amala akwai usanin da yanzu yanda za a yi da shi shi ba zai taɓa raka matar shi biki ko ya kai ta ta je ta salon ya jira ta fito ba shi yana ganin wannan wani jafaki yana ganin wannan wani saban Allah ne ba daidai ba wannan zafin kai ne na ustadai ko ya raka ta kasuwa ko su je shago tana suka sai a canfa yana taya ta duddubawa ko dan kunnaye ko makamanta haka duk wannan sai ka hakura ka rage yawan zafin kanka ka je ka taya ta ku eh kana yi kana tasbihin ka ba komai kana yi kana tilawa kana muraja'a ka cikin zuciya ba matsala bane saboda san usare da dan banzan zafin kai komai gani suke kamar bai halasta ba ina fata mun gane wannan ke kuma sai ki bi shi a hankali kage ga cewa ni na rasa irin irin wannan irin wannan katuna ga abu nan a cikin hadisi amma saboda jahilci ba za ku aikata ba to sai ki jawo fitana kuma jika haka sai ki bi shi a hankali har ya fahimta qala akhbarana muhammad ibn al-musanna qala hadathana muhammad qala hadathana shu'ba an al-hajjaj ibn asim an abi al-aswadi an amr ibn hurayth qala wannan isnadi shi kuma daga muhammad ibn al-musanna abu musa al-ambari shi ma malamin su Bukhari ne da sauran malamai a kutubu sita rasuwarsa shekara ta 252 daga Muhammad ibn Ja'far gundar kenan shi kuma daga malamin sa Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam babban malami cikin malaman hadisi ɗaya daga cikin jibalul ilm cikin malaman hadisi al'ataki ya rasu shekara ta 160 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shu'ba ya mallaki hadisai da isnadoji akan shi sama da guda abin nan hadisai ingantattu sama da guda dubu biyu waɗanda yake da su aka ruwaito daga gare shi banda isnadoji kala daban-daban daga al-hajjaj ibn asim al-muharib wanda al-imamu an-nasa'i ne kadai yayi riwaya hadisi daga cikin shi cikin ashabul kutubus sitta shi kuma yace shi al-hajjaj ibn asim al-muharib yace daga abul aswad daga amr dan hurayf yace kana zinjun wasu bakaken fata sun kasance yal'abuna bil madina suna wasanni a madina fa wada'at aishatu hanakaha yanzu wannan hanya ta uku kenan daga amr dan hurai sai aisha ta aisha ta sanya hankatta hankatta shine hanak nan ala manki bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta sanya abin nan wato kusurwar wuyanta akan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta tsaya a nan wajen wa ja'alat tanzuru ilaihi ta dosa kallon su kamar yadda muka ambata a baya al'imamu ibn battal daga cikin masu shirin bukhari ya yi wani fikihu a nan wanda malamai sun saba mashi duk da haka da yake cewa miji ya tsaya a gaban matar shi yadda ba za a ganta ba wannan ma hijabi ne gari ko da ce kayan da ke jikinta bai kai cikakken hijabi ba don ya tare ta da rigar shi ya zama hijabi ta ce a wannan ai daga cikin ɗaki take ba wai ta fito ne ana ganin ta ba sannan kamar da muka ambata wasu malamai sun ƙara dai nacewa akan cewa yanzu wannan hadisin lallai yana nuna halascin su mata suna iya kallon maza maza ne aka hana su kalli mata su ta kallon mata ba kyau amma mata suka ce za su iya kallon maza amma wannan shi ma fikihu ne wanda an tattauna akan shi tattaunawa mai yawa musamman saboda duba zuwa ga nassin aya da yake cewa kullul mu'minati yaghdudnu min absarihinna wannan nassi ne na alqur'ani wannan ko istinbati to bai yiwa ai istinbatin wani abu wanda zai saba wa asalin nassi musamman mahalli ne na kokarin gujewa ainihin wato fitintunu malam ya ci gaba da cewa akhbarani abdullahi ibn muhammad al-da'if qala haddathana zaid ibn bin hubab qala akhbarani خارجة بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت har ila wani isnadi shi kuma wannan ta hanyar Abdullahi bin Muhammad Abda'if Abdullahi bin Muhammad ibn Yahya Abda'if haka ake mishi lakabi malam Abdullahi mai rauni ba mai rauni na rashin karfin riwaya ba a ibada ce yake yi da yawa har jikin shi ya rauni kusan kullum bai da lafiya saboda yawan azumi da yawan sallah da yawan tunanin lahira kullum a cikin damuwa haka yake da tashin hankali da rashin karfin jiki sai ake ci mishi abda'if ina fata mun gane yaro shekara 100 abin nan 265 ba na manta ba yana da sorry yana da hadisi a cikin anan anan cikin littafin sunanin nasa'i to shi kuma yace daga حدثنا زيد بن حباب دغ زيد بن حباب ابو الحسين الاكلي wanda shi kuma yarshi kata 203 ya dalisi a cikin muslim al-arba shi kuma yace daga kharija ibnu abdullah to mu kiyaye wannan kharija ibnu abdullah al-imam ahmad ibnu hanbal ya raunata shi da haka a cikin dukkanin hadisan da muka karanta wannan riwayar ita ce riwaya mai rauni kadai yana da shi wannan kharija al-imamu at-tirmidhi da nasai sun fitar da hadisin sa sai kuma yazid ibn haruna ibn humana maula al-zubair wani alaramma ne bararran bawa a gidan su abdullahi dan zubair ya da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya daga urwa dan zubair urwa yace daga babban sa aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana yana zaune fasami ina lagatan sai muka ji hayaniya wa sautas sibiyani da muryoyin yara ana ta ihu ana tafi ana kaza fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe je ya ga menene fa'iza habashatun sai ga baƙaƙen fatan nan habashawa tazfinu suna ta wasanni wasu biyanu haulaha yara kuma sun kewaye suna ta kallo bisa ɗabi'a yara zan da aka zo da ɗan biri ko kura ko maciji ko wane ne za su kewaye suna kalla faƙala sai ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aishatu ta'alai fanzuri aisha zo ki gani kun ga a wancan mun ji mun ji hadisin ta ce ita ce take so ta gani ba mu ji ba ko yana nan a gaba wanda take cewa ita ce ta ce mishi ko za ka banna in gani wannan kuma ya ce eh zo ki gani to a zahiri kenan ta tambaye shi me ake yi yace ai ga abin da ake zan iya gani yace eh zo ki gani sai ta zo ta kalla fajitu fa wada'tu dhaqani ala manki bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai na zo sai na sanya ainihin wato a a abin nan a dokin wuya na ko kuma wato haɓata akan ka fadar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama tace a faqala ni can an jima sai yace da ni amma shabi'iki kallan bai ishe ki ba faja'altu aqulu la sai na cigaba da cewa a a ni bai ishe ni ba li anzura manzilati inda ina so in ga matsayina shin zai zuciya ko zai kyale tana gwada shi kuma tana so kamar ta fada wancan riwaya ta baya sauran mata tun daga kishiyoyinta haddin matan duniya kenan su ji labarin irin ɗaukaka da darajar take da shi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dinga ce mishi la sai ta ce id tala'a umaru sai ga umar ya taho farfaddan nasu anha sai duk mutane suka watsi suka bada da duk suna cikin kallo sai suka watsi gabaki daya suka kowa yayi ta kanshi saboda an ga umar faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai annabi ya ce inni la'anzuru ila shayatinil jinni wal ins nabi ya ce na ga shedanan mutane da aljanu sun watsi gabaki daya kad farru sun kece a guje min umara saboda ganin umar qala tace faraja'atu ni ma sai na koma cikin gida mun ji cewa wannan riwaya tana da matsala ta fuskar isnadinta da yake ya tabbata umar sai na umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan baya hada hanya da shi saboda zafi irin na umar amma dai wannan tafasil din wannan dalla-dallan bayanin da aka ambata a nan wajen shine yake da matsala saboda rashin ingancin wannan isnadi ta wannan fuska ina fata mun gane wannan kamar da muka ambata limamu a tirmidhi shi ma ya fitar da wannan riwaya a cikin abin nan ɗinsa a cikin sahihinsa a cikin dori a cikin albin nan ɗinsa jami'ar tirmidhi sai dai kamar da muka ambata wannan riwaya za ta shiga cikin ƙarƙashin sauran riwayoyi tabbatattu ta zama akalla ta zama hasanun al-ghairi ko sayyul al-ghairi qala akhbarana muhammad ibn khalaf al-qas al-asqalani qala haddathana adam wa huwa ibn abi iyas qala haddathana isra'il an qarada an ikrima an aisha qalat wannan riwaya ita kuma daga ikrima zaka yanzu mun samu riwaya ta hudu kenan bayan abdurrahman dan abu zurah dan abdurrahman Urwa, Amr dan Hurayf yanzu kuma ga Ikrima duka dai daga makaranta Aisha tace yace akhbarana Muhammad ibn Khalaf ibn Ammar al-Asqalani ya rusu ka ta 260 hadisan shi na cikin sunan Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace daga Adamu ibn Abi Yasin Adamu ibn Abi Yas malamin Imam al-Bukhari ne da Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun hadisi daga gare shi shi ma askalaniyu ne shi ma rasuwarsa shekara ta 221 shi kuma ya ce daga isra'il ibn yusuf sorry ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i kenan isra'ilu malami ne baban shi malami kakan shi ma malami sunan shi isra'il ibn yunus baban shi yunus ibn abi ishaq as-sabi'i sai dai shi isra'ilu bai riski kakan nashi abu ishaq as-sabi'i ba da aka bayi da riwaya musnada daga kakan nashi Isra'ilu ya rasu shekara ta 162 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da hadisi a cikin al-kutubu sita ga baki ɗayan su shi kuma yace daga Qaraba sunan sunan malamin kenan Qaradatu Qarada yace daga Ikrima Ikrima yace daga Aisha radiyallahu anha tace kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal habashatu yal'abuna wa ana attali'u min khawkhatin li ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tarar da habashawa suna wasa ni kuma ina leƙawa ta wani alkuki shine khauka wato irin dan wani karamin windo da ake idan da ake aje ko dai fitila a zaure ko wurin leƙa waje ko makamantansu ta nan ta fara leƙawa to daga nan kuma ta ce fadana min ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi duk kusa da ni sai ya jawo ni kenan ya tsaya a dani a bakin kofa fawzatu yadayya ala atikihi na sanya ainihin wato alaman kibi na sanya hannayena akan ainihin wato kafadarsa ko waja'altu anzuru ina ta leƙawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace khudna banati arfida khudna banati arfida fama ziltu wa hum yal'abuna wa yazfinuna hatta kuntu ana allati intahaitu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tsayuwa tana tana leƙawa tana kallo har sai da ya kai yana cewa hudna banati arfidata ku ɗaukan mini ku ɗauki hali ko ku yi ɗabi'a irin ta banatu arfida wato ku zama masu sauƙin haƙuri mana fama ziltu wa hum yal abuna ban gushe a wajen ba suna ta wasa wa yazfinuna suna ta ainihin karankiya hatta hatta kuntu ana latin ta haitu sai da ni da kaina na ce ya ishe ni na gaji haka na ƙushi waɗanda hadisan da ya gasu na dukkaninsu sun zo da wannan matsala ne halaccin wasa a masallaci irin wannan wanda yake da amfani da halaccin yin sauran ayyuka a masallaci wanda ba sallah ba kamar karatu kamar yin muraja'a ko musaffa ko karantarwa ko zaman sulhu ko mitin da sauransu sannan kuma da halascin yin irin wannan wasa da makamai don koyon yaƙi da halascin kuma a kalla har mata su kalla har maza da kowa da sauransu kamar yadda dai ya ƙulla baki malam ya ce babu itlaqur rajuli li zawjatihi istima'al ghina'i wa darba bid-duffi babin da ke bayani akan halascin miji ya halasta wa matarsa ta saurari wata waƙa ko kiɗa sannan kuma ta buga ganga addub ganga wadda ake bugawa da ake ci mata da ake ci mata nema dundufa ko dai larabcin ne qala akhbarana ishaq ibn ibrahima qala akhbarana isa ibn yunusa qala haddathana al-auza'i an az-zuhri an urwa an aisha أن أبا بكر دخل عليها أيام منا وإندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفتهن بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن مسجن على وجهه الثوب لا يأمرهن ولا ينهاهن فنهرهن أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya anso shi daga malam Ibrahim Isaac dan Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali wanda aka fi da suna Isaac dan Rawiya babban malamin nan mashahuri shi kuma daga Isa ibn Yunus ibn Abi Isaac as-Sabi'i dan uwan Isra'ilu din can Isa ibn Yunus wani babban malami ne cikin malamai shi ma yana da hadisi a cikin kutubu sita shi kuma yace daga al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr kenan babban malami Abdurrahman ibn Amrin ibn Yuhmad al-Auza'i ɗaya daga cikin limamai cikin tabi'ai yana da mawaƙif sosai da yawa cikin sigarun tabi'i ne yana da mawaƙif sosai na ilimi da sauransu wani lokaci wata hadisa ta taɓa faruwa a zamanin sarki Haruna Rashid sorry a zamanin sarki Abu Ja'far Mansur Abu Ja'far Mansur aka samu wasu takadarai cikin kiristoci na Jabal Lubnan suka yi barna sai abu abu abu jafar masu ce to zai amfani da wannan dama zai kore su gaba ɗaya daga garin irin yadda sai na umar ya kori ya kori daudawa daga daga khaimara da da da abin nan da da sauran wurare to wannan malamin abdurrahman al-auza'i shi hana wannan abu yace a tunda dai an san waɗanda suka yi kuma mutanen garin sun yi da za su bada su a hukunta su babu dalilin da za a kore su ya tsaya a gaban sarkin ne ya faɗa mashi gaskiya yana daga cikin malamai na kirki da ake yawawa kuma wannan yasa duk al'umma suna ganin girman shi don a wancan lokaci rasuwarsa shekara ta 157 abin da ya kashe shi kamar da zuwa tarihinsa Allah ya gafarta mai ya shiga ban ɗaki zai yi wanka ban ɗakin irin yadda suke yi a da akwai wurin da ake saka turaren wuta an tona rami a gefe da za a sa turaren wuta abin da ake ce ma abin nan fireplace da aka saka turaren wuta a wajen sai matar ta kulle shi a bayi turare ya yi ta ci hayaki ya tarnake shi rasa zai ya buɗe bayi ya yi ta kiranta a shi tana tattara wata sabga wata sani har ya haƙura kawai sai ya koma ya zauna kawai kalla alƙibla ya samu wuri kawai zauna ya kalla alƙibla haka aka same shi hayaki ne ya sha har ya mutu hayakin tararen wuta da aka sa don a turara mai wurin ya yi ƙanshi shi ya zama ajalin shi da haka zaki samu zaki tare zaki dinka kulawa kai ki zaki balbala mishi kamar kamar kina kokarin korar gafiya ko mun gani yazo kuma yanzu yanzu ne ki shiga matsala in irin yanzu ne sai baba shi tace bata yadda ba ko ko matar shi daya tace wallahi kashe ki kashe ki kai azo a kama ki a tafi da ki ki rike da ajiya kullu ki a banza ki sha wahala to ai kuma ba ci miki haka ba ai kima ai kima abin nan ma ya ishe ki ko guilty ma ya ishe ki in ji turawa me guilty ne kam damuwa ko take kamar shi ce kashe shi da gaske tsarguwa tsarguwa ma ta ishe ki Allah ya kyauta Allah ya gafarta mishi wannan babban malami yace daga Ibn Shahab al-Zuhri shi kuma daga Urwa hadda daga Aisha take cewa Sayyidina Abubakar wata rana ya shigo ayyama mina kwanakin babbar sallah su ake nufi da ayyamu mina ba wai sai in ana mina din ta can Saudiya ba a ranan sallah da washe gari da washegarin washegari da washegari uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja su ne ayyamu mina da annabi ya ce ayyamu aklin wa shurbin to a wannan lokaci ana bikin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin Aisha sai na Abubakar Amin sai ya shigo ɗakin Aisha sai ya sami wa inda ha jariyatani da wasu ƴan da wasu bayi guda biyu ko ƴan mata guda biyu to ganniyani suna ta yin kiɗa wata diribani bidufai suna buga dindufa guda biyu suna kiɗa suna bugawa kamar ‘yan maulidi da haka suna buga suna waka suna zamu zuwa ta riwaya suna yin waka irin da ake lokacin da aka wani yaƙi da ake cima harbul bu'a suna cikin yin wannan sai na bakar ya shigo sai ya kuma ga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama musajjan ala waji ga kuma annabi yana zaune a wuri daban ya lullube fuskar shi shine musajjal ya dauki kamar gefen rigar shi kawai ya lullube fuskar shi kwatankwacin da zaka idan kana zaune a wani rana ta bullo maka ko ana wata hayaniya kana so kai bacci ba ka san ji sai ka rufa kanka da labule ko da zanin gado ko da filo ko da makamantansu ya rufa kanshi haka ya rabu da su alawajihi sauba la ya amuruhunna shi dai bai ce musu ku yi ba wala yanhahunna ko bai ce musu ku bari ba fana harahunna abubakar sai na bakar na zuwa sai daka musu tsawa ce wani irin rashin tunani ne a nan wajen malam ko gaba da katubu ne malam to sai sai na abubakar sai ya ya musu tsawa da ya ga sun abin nan su yace ba za ku bari ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da'ahunna ya ababakar kyale su fa inna ha ayyamu idin lalle waɗannan kwanaki ne na bikin idi kwanakin bikin idi kuma ko a gurin wato al'umma musulmai kwanaki ne da za a bar mutane su ɗan sake su wala su yi abubuwa na jin daɗi da nishaɗi wanda ba zai yi ba kamar da shi manzo Allah sallallahu alaihi ba zai yi ba sai ya koma gefe ya kyale su wanda ya ga zai yi to sai ya kayan shi amma kada mutum ya ce zai hana yana sai na bakar ne mai hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana shi hanawa shi ne almuhallab yake cewa wannan yana nuna dalili zuwa ga lokacin sallar idi lokacin samun sakewa ne da kuma lokacin annashuwa da kuma lokacin da ake halatta abubuwa na at na abinci da abin sha da abin jima'i da sauransu yace baka ganin ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta algina rera waka ko kada waka wanda sai na bakar ma bai ga hikimar haka ba sai da ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta musu wannan saboda a a a yanayin da ake ciki to to a wani waje kuma za ka ga cewa musulunci ya yi hani ya ja kunne ya tsoratar game da al'amarin kaɗe-kaɗe to kiɗa irin wannan wanda zai zama a cikin shi akwai fajirci akwai fasadi akwai batsa akwai sakin baki akwai cakuɗaɗɗeniyar gaskiya da ƙarya babu shakka wannan haramun amma wanda za a yi waƙa ko a yi wani abu na annashuwa ko a faɗi maganganu na hikima ko kuma a irin wannan yanayi na sallah to babu laifi ana iya al-imamu abu sulaiman al-khattabi ya faɗa haka a cikin sharhin shi na bukhari haka shi ma ibnu battalin a cikin nashi sharhin zaka ga ibnu hajirin ya ɗauko maganganun daban-daban ya tattauna su a wurare a cikin fatuhul bani qala akhbarana harun ibnu abdullahi qala hadathana makki ibnu ibrahima qala hadathana al-ju'ayl an yazid ibn husayfa an sa'ib ibn yazida أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا عائشة أتعرفين هذه قالت لا يا نبي الله قال هذه كيدة بني فلان تحبين أن تغني أن تغنيك فغنتها wannan daga Harun ibn Abdullahi al-Hammal Harun al-Hammal malam haruna dan dako aikin da yake kenan malami ne babba amma dako ne sana'a shi kake ga haruna da hammal ya rasu ka ta 243 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam muslim da al-arba'a sun tada hadisin sa shi kuma daga makki ibn ibrahim ibn bashir al-hanbali wani babban malami daga cikin attajiran malamai wanda ya yawaita aikin haji da kasuwanci shi kuma malamin su bukhari da muslim da sauran malamai shi kuma yace daga al-ju'aid ana cewa kuma Ja'ad ibn Abdurrahman ko a ce Ja'ad mukabbaran ko Ju'ayd bit tasghir shi kuma yana da hadisi a cikin kutubu sita dukkanin su in banda Ibn Majah shi kuma yace daga Yazid dan Husayfa ibn Yazid ibn Abdullah ibn Husayfa kenan shi ma daga cikin ashabul kutubu sita ya rasu ka 130 daidai dan uwan baban shi dan uwan As-Sa'ib ibn Yazid eh gashi nan Yazid ibn Abdullah ibn Husayfa to haka kuma Sa'id ibn Yazid Sa'id ibn Yazid ibn Abdullah ibn Qusayfa dan uwansa gashi nan shine yake riwaya daga gare shi ammin nasa an Sa'id ibn Yazid anna mar'atan wannan sahabi a Sa'id ibn Yazid yace anna mar'atan ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce mishi sai annabi ya ce faqala ya aisha ke Aisha a ta'arifina hadhihi ko kin san wace ce wannan qalat tace la ban santa ba ya nabi Allah ya manzon Allah qala sai ce hadhihi qainatu bani fulani wannan ita ce take wato rera waka a gari kaza ko anguwa kaza mawakiyar gari kaza kenan zabiya ce ta waccan anguwa tuhibbina an tughniyaki kina so ki ji irin rera wakar ta sai Aisha tace eh kenan fa gannata sai ta ko tsaya ta mata waka wannan yana nuni zuwa ga na farko idan da abinda wannan mata take babu kyau annabi ba zai sa ba zai recognize ta zai ce zai mata wa'azi ne ma ce ta bari sannan kuma babu laifi a shi wata mata ta ziyarci wani malami a gidan shi cikin iyalan shi tana da tambaya ko tana da wani neman taimako ko wani abu makamanta haka kar kar kuma da abin fitina da zaran mijinki yayi bakwa ki ce baki baki gane ba alalin kuma malami ne ko mai bada mai bada maganin aljanu ne ko nas ne mai mutane allura dole ya yi baki iri daban-daban sannan kuma babu laifi don har ya gabatar da matar ga iyalansa wannan wance ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi din da kuma wato yana nuni zuwa ga yadda matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi yanzu kaga tace tace la ya nabiyallah tace ban sani ba ya annabin Allah ta kira shi da muƙamin shi wata ja ta ga tunda mijinta ne ko ana ce mishi kome ma a gari kawai abunta sunan shi Salisu kawai to wallahi Salisu ban sani ba a gwamnati ta ce mijinta Salisu ko Rabe ko Mamman aga akwai wulakanci ba ta kira shi da mukamin shi idan excellency ta kira shi excellency idan malami ta kira shi algafar ta malam idan bai da wani mukami sai ki nemi shi mukami sai ya ce mishi mai gidana ko baban Samira ko ki faɗi sunan garin su dinga ce mishi misali Allukori ko misali ko makamata haka ki dai samu san da ake kira shi wanda zai nuna akwai mutuntawa ko da za ki kira shi da suna gatsai to wannan ya zama daga kesi shi amma ma kika kina kiran mijinki da suna irin wannan sunan yanka first name din shi daga kesi a cikin mutane to na farko za su ce wannan ba ta da hankali sai kun ganta ke kiran mijinta gatsai haka gaba gaɗi babu mutuntawa sannan kuma mutuncin ki zai zube a idan shi domin duk da sunayen nan an sa mana su ne a kira mu da su har alahira ba a kira kowa da sunan shi amma kuma al'adun mutane sun hukunta ba a kiran mutane da sunansa haka gatsai sai an musu da wani kirari ko wani kyautatawa ko wani sakaye ko wani suna na mutuntawa ko darasawa sai kawo mutum sunan irin wannan da ya dace ko da irin ta hausawa ne ko a ce kowa mala da duk iyayenmu na da haka suke ce mazajensu idan dai baka je maka ba sunan ka mala ko mai gida kuma ka je maka sunan ka alhaji ko mun gani daga baya ne aka zo yan boko suka kawo mutane wannan tunanin kawai a dinga faɗan sunayen mutane wanda suke sama da kai iyaye malamai mazaje dattawa a zo ana faɗin sunansa haka kawai gatsayi haka sai ka ji shi ka ji wani yar haka tsiga cikin ta tashi in ka ji an faɗa to na fata za mu kiyaye wannan ina ganin bari mu saurara nan wannan bawan Allah su ne masu masallacin nan yana so ya gwada amplifier mu ba shi dama ya gwada amplifier shi kai ya ga mun takura mai da yawa insha Allah za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi